الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ashirin da bakwai ga watan rabi'un al'awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ci gaba da karatu na ulumul qur'an a wannan littafi mai albarka mai suna alfara'idul jalila na al'ustawu abdullahi gwandu rahimahullah idan ba manta ba muna cikin albabul khamis ko albabul khamis za mu tashi a farkon shafi na 125 fasulun fi hukumi abata ila akhiriha wa abajada ilakh الشيخ عبد الله كيتشيوا وجاز أن يعلم الصبيان أبت إلى التسعة والعشرين في أبجد الخلف سما سيي في أبجد الخلف سما شييطني أو الهروف أو ملوك مديني الشيخ عبد الله يتشي فصل أي هذا فصل في حكم أبتا wato game da hukuncin abata mana alifun ba'un ta'un har zuwa ƙarshe ila akhiri har zuwa ƙarshensu shin ya halatta a karantar da wayannan harufa ko bai halatta ba wa abujada da kuma abajada eh su ma ya halatta a koyar da su ko bai halatta ba abaja da hawaz har zuwa ƙarshe to abinda ya sama ya kulla wannan fasili saboda an samu wasu da suke amfani da su wa'annan harufa da wa'ancan kalmomi ta wasu hanyoyi waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba domin leƙo wani abu wanda yake na baɗi ne ko gaibi eh suna amfani da wayannan huruf don a gano abin da yake a ɓoye ba a zahiri ba to amma in yanzu za a koya mutum ne saboda ya san kira'a ta larabci wannan babu matsala e, tun da duk wasu alkur'ani karan kansa gaba ɗaya kaga haruffan ne su ne aka harhaɗa suka samar da alkur'ani haka hadisai haka duk wani littafi da za a rubuta da larabci to in manufanka ka iya wannan to shine mala ya ce wajaza ya halatta ga malami an yi allima su biyana ya koya ma ƙananan yara a ba ta eh ba laifi ila tis'ati wal ishirina har zuwa ashirin da tara an ce larabci shi kaɗai yake da harufa ashirin da tara ko mafi yawa ko dai ka samu ashirin da shida ko da bakwai ko da takwas to na larabci su ne kawai suka kai ashirin da tara to wannan ba komai ya halatta sai dai in mutum ya saka wata manufa wata saba ma shari'a to wannan sai a hana ta hanyar sihiri ko duba da sauransu to alkhulfu mala ya ce saɓani ya tabbata fi abajada ga abajada e su kuma kalimati ne waɗancan kaga huruf ne to akwai saɓani na malamai shin su ma ya halatta a koyar da su ko bai halatta ba wasu suka ce ya halatta su ma inda ya zan manufan a kila a koya man mutum ilimi na hisabi yadda zai dinga hada kalmomi yana fitar da formula musamman in ya zo rabon gado zai dan samu sauki to wannan babu komai abinda ake kira da hisabul jumbal akwai na almaghrib wanda muke amfani da shi akwai na almashriq su kuma can nasu tsarin daban eh to in wannan ne manufa aga ba babu wata matsala inda ba an koya ne domin abin nan ba wasu kuma suka ce a ko haka din ne dai bai halatta ba saboda su ma shi ya yi tsini an ruwaito cewa su waɗannan abaja da ɗin har zuwa ƙarshe sunayen shaidanu ne sai laraba suka eh laraba suka abin nan suka daga amfani da su amma asalinsu to sunaye ne na shaidanu su ma luga ce ta alismu awul hurufi wasu kuma suka ce a kawai dai harufa ne sunaye ne na harufa amuluki madiyani wasu kuma suka ce a sunayen sarakunan madiyana ne can alƙaryar annabi shu'aib to sunaye ne na sarakunansu duk wanda ya hau gado to za ka samu yana da wani suna daga cikinsu to shi ya haifar da wannan saɓanin saboda an kasa tantance menene asalinsu su waɗanda suka kalli ɓangaren cewa sunaye ne na shaidanu ko sunayen sarakuna kuma sarakunan ma ba na musulunci ba suka ce haramun ne a koye su waɗanda kuma suka kalli cewa a kawai sunaye ne na harufa da aka rahaɗa don a ba da wata ma'ana ta lissafi suka ce ya halatta a karanta turi shi ya haifar da wannan saboda har yanzu babu wani bincike da ya tabbatar daga asalinsu in ya tabbata asalinsu sunayen harufa ne kaga ba ishkali ko ya tabbata sunayen shaidanu ne to kaga sai a guje su sai a soke su ko ai huruf sun isa waɗancan inda mutum ya gane su sosai ya iya furta su to in aka haɗa masa jimla yana iya ta da ita gwargwado ko da dai zai kuskuren nahawu ko tasirifi da sauransu to wannan kaga wani babe ne na daban shi wannan sai kayi karatu khatimatun to mala ya ce ga wata khatima cikin wannan babe na biyar fi ujratil hirzi war riyami wa ta'limil fiqh wa ghairi zalika wa ujratul hirzi aw riyami tajuzu inda alqabisi yasami qabulu ujratil ilmil fiqh wa ghairihi an malikin zu kurhi واختار ألا كره ابن يونسي ألا كرهني واختار ألا كره ابن يونس إيه واللخمي مذهب الأندلسي واللخمي واللخمي مذهب الأندلسي والخلف في إجارة المصاحف وجاز بيعها بلا مخالف وبيع كتب الفقه كرهه نمي كرهه دعانا بدا وقال لا كره ابن عبد الحكم أخذ إجارة على القضاء من قومه يهرم كالإفتاء إن لم يكن هناك مفت غيره أو لا يجوز أو حرام يكره وكل أجرة بها قد اختلف فما من أيدي الناس صارت تأتلف لما ببيت المال من مهبوش لا خلف فيها قاله الطرطوشي با الطرطوشي با الطرطوشي شيني ديري وهل على إمامة الصلاة تجوز والثالث ذو ثبات في النفل با في النقل بني في النفل أو تكره والمشهور إن ضم معها غيرها مأجور وفي إجارة على الأذان والحج والثالث مكروهان تمالي فصل كو خاتمة أي هذه هذه خاتمة وأن مرفين كو قارشي ني كو تشكن shi alfasulul khamis ne to malam sai zo da wasu abubuwa wayanda suka shafi fiqihu cikin littattafan fiqihu ake tattauna matsalolin fi ujuratil hirzi game da halaccin karɓar jinga wato tsari kamar mutum ya yi ruƙuya a bashi a biya shi to duk wanda ya shiga cikin alhirzi ko mutum ne bai iya karanta addu'a ba ta neman tsari irin su ayatul kursi su falaki da nasi sai ku yi jinga ya biya ka sai ka karanta masa ka tofa masa to me halaccin wannan ko yana da iskoki ko kuma yana da wani rashin lafiya yana buƙatar ruƙuya to alhirzu kenan warriya mai da reno na raƙumma ko shanu eh can da laraba sun saba da idan raƙuma ta haihu misali ta mutu to wannan jinjirin ɗan nata kaga yana buƙata a shayar da shi to akwai waɗanda Allah ya ba su khibra da basira da za su je su nemo wata wata raƙuma mace daban sai su bi hanyoyin da za su abin nan ɗinta sai ta ci gaba da shayar da wannan da shi mahaifiyar shi ta rasu wanda galiba hatta dabbobi to ba su cika karɓan nonon wata dabba wadda ba mahaifiyarsu ba to akwai waɗanda su suna da 'yan dubarun da suke yi har su gamsar da ita waccan ɗin sai ta shayar da ita wannan marainiya ɗin to wanda yake kula da wannan ya halatta ya karbi kuɗi ko bai halatta ba shi ake kira da arriyamu an gane? eh shi mai ana kiransa ra'imun eh ra'imun ayyaru budda bata iza mata waladuha iza mata waladuha duk lokacin da ɗanta ya mutu to sai ya nema mata wata sabuwar uwa ya ci gaba da kula da ita yana renanta tana shayar da ita har a yayi ta to wannan duka a iya karɓar kuɗi to shi ba akwai saɓani wata alibil fiƙihi da kuma halaccin koyar da fiƙihu bisa ga jinga a biya ka karatar da fiƙihu wa gairi zalika ko wani fiƙihu kamar lugatul arabiya masalan ko wasu fannoni ne waɗanda suke da alaƙa da addini to ya halatta ko bai halatta ba to shine mala ya ce wa ujratul hirzi jinga ta tsari da mutum zai karanta wani abu na tsari a biya shi awin riya mai koreno na dabbobi to ta juzu halatta ne inda alƙabisi ya sami a wurin malam alƙabisi almaliki rahimahullah yana cikin manya-manyan malaman malikiya waɗanda ake izina da maganganunsu a mazhaba to shi ya ce babu komai a sami wanda yake maɗaukaki yana da daraja ƙwarai da gaske in kana karanta manyan littattafai to za ka yi ta cin karo da sunansa malam ƙabisi ya ce malam ƙabisi ya ce eh amma ba za ka gan shi a ƙananan littattafai ba irin su risala askari ba za ka gan shi ba to shine inda alƙabisi ya sami eh shi ya ce ba komai mutum ya yi ruku ya abu ya shi shi a fahimta sa abin da ya faɗa kenan wasu kuma sun hana saboda sun ce ai addu'a ce ya mutum zai sai da addu'a rukuya addu'a ce ai eh qabulu ujratin karɓar jinga da ilmin fiƙihi ga malami lokacin da yake koyar da fiƙihu yana koyar da fiƙihu abin da ya shafi tsarki sallah azumi zakka da sauransu da mu'amala ta aure da makamantansu wa gairihi da wani fiƙihu kamar ilimin rabon gado ko usulul fiƙi ko mustalahul hadis da makamantansu to an malikin daga al'imamu malik zukurhi ya ce wannan ma'abuci karhanci ne an karhanta amma ba a haramta ba in yana da bukata yana iya karɓar kudinsa amma al'asulu to ya koya saboda Allah tunda abu ne wanda ake bukatar sanin yadda za a bauta ma Allah amma nan ana maganar idan ya zan babu mai ilimin sai shi shi ake magana duk gari ba wanda ya san fiƙihu sai shi to shi ne makaruhi ne ce shi ba zai ba sai an biya shi baya akwai malamai da yawa wannan kaga ba dole ba yana da damar ka zo da risala kai ce sai mun yi jinga ko iziya ko ko askari ka ce ba ka yadda ba sai ce to ka je wajen wani malami ba shi gyaran ba to wabin yunusi wallakami wallakami ya kamata kenan waktara Allah kurhabun yunusi wallakami yu mazhabul andalusi sai ya zama a tafiya ka ibn yunusi واللخمي بالرفع ابن يونس دمال اللخمي to kowannen su ikhtara ya zaɓi cewa Allah kurha babu wani karhanci sai suka saba malamin su al-Imam Malik eh shi limamin ya ce maka ruhi ne su kuma sun ce a ya halatta eh wanda zai koyar da fiqh ya ce sai an biya shi ko da ko ba kowa ba kowa sai shi a wannan fanni wanda ya goge a wannan fannin bai yi laihi ba an gane? eh bai yi laifi ba mazhabul andalusi kuma wannan fahimtar tasu ita ce mazhabar malaman andalus eh duka abinda suka tafi a kai kenan cewa babu komai malami ya karbi kuɗi ko ya yi janga a biya shi tunda ai aiki zai zai wahala zai kashe lokacinsa zai yi kaza zai yi kaza wal khulfu sabani ya tabbata fi ijaratil masahifi wajen ba da hayar qur'anai kana da qur'anai sai ka dinga ba mutane haya suna karantawa suna baka kuɗi to wasu sun ce halatta ne wasu sun ce haramun ne shi bai da ƙur'anin sai ce tuwa da da Allah ka ba haya ƙur'anin nan naka sati ɗaya ce to nawa za ka ba da ce to zan baka dubu kaza ce to kawo wasu sun ce ya halatta babu komi tun da ka yadda abinka amma wajaza bai uha amma in sayarwa za ka yi sayar da ƙur'anan za ka yi to wannan halatta ne bila mukhalifi wannan ma ba a samu malamin da ya saba ba amma bayar da hayan shi aka yi saɓani amma sayarwa ba laifi ka buɗe shago kana sayar ƙur'ani kana sai su ba za a ce ka sayar da ayoyin Allah ba ka shiga cikin wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba wannan ake magana ba wa bai kutubil fiƙihi to ina hukuncin sai da littattafan fiƙihu kamar su al'akhdari al'iziya al'ishmawi zuwa sama to kurhuhu karhancin sai da littattafan fiƙihu numi an jingina shi ga malamai su malamai sun ce shi ba baka ruhi ne gani? wannan shi ne amma wabnu abdulhakami malan ɗan abdulhakami almajirin al'imam malik ya yi karatu a gabansa ƙala ya ce lakurha ba karhanci halatta ne yadda ya zan halatta ne a sayar da ƙur'ani ita ba risala halatta ne a sayar da ita shi ba askari shi ma muktasar a watsala to akhzu ijaratin alal qada'i karban jinga akan alƙalanci min qaumihi amma hajin ganna ta fito ne daga mutanensa mutanen unguwa su suka suka taru suka yi mitin kace to wani tunda dai Allah ya hore ma karatu Allah ka zo za mu ɗauki nauyinka ka dinga yi muna alƙalanci duk wata muna har haɗa kuɗi muna baka ko mutanen gari an gane to yi huramu an ce wannan an haramta kal ifta'i kamar yadda an ka haramta karɓar jingar ba da fatawa mutum ya yi ma fatawa ka ce ba za ka ba shi amsa ba sai kun yi jinga amma ina ake magana haramcin illam yakun hunaka muftin gairuhu ya zan ba wani wanda ya cancanci ya ba da fatawa sai shi to nan haramun ne ya ce sai an biya shi ko ba haka ba da shi kaɗai ne da mutane za su zauna ba bautar Allah da ilimi kaga ba zai yi ba shi kuma Allah ya yi masa wadata ya sanar da shi ilimi aula in kuma ya zan a akwai wasu ba shi kaɗai ba ne wane ma mufti ne wane ma mufti ne wane ma mufti ne eh to ya juzu alanka ya halatta ya karbi kuɗi in kan masa fatawa ya ce karama kalla na tambaya kaza to nawa zaka bani to karama kalla ai garin sai a hankali gari ya zahi to ka kira wani malamin eh akwai waɗanda an ce haka suke a Najeriya in ka kira su to sai sun abin nan sai sun tambaya dawa za ka ba su musamman sun ka jefa ta wata da nauyi au haramun kai shi ma ɗin wasu an samu malaman da suka ce dai haram ne ƙauli na biyu kenan yukurahu wasu suka ce kai makaruhi ne da duk abin da ya haifar da wannan shine rashin nassi amma dai abin da ya fi shuhura shi ne in ya za akwai malamai da yawa ba laifi ya karbi kudin fatawa babu laifi amma in ya zan shi kadai ne to nan haramun ne ba daidai ba ne to wa kullu ujuratin duk wata jinga qadihtulif biha wadda an yi sabani wadda kake ta jan an yi sabani wasu ce kaza su ce kaza abin da ya gabata a baya to fa ana maganan ne famamin aidin nasi abinda su mutane za su tattara ma sarat ta'talif wanda wannan dukiyar ta zamo tana ta harhaduwa tana ta harhaduwa wancan ya kawo dubu kaza wannan ya bada dubu kaza wannan ya bada kaza to can fa ake maganar sassabani eh ko karhanci ko halat ko waye da sauransu an gane lama bi baitul mali banda in gwamnati ne za ta biya ka duk waɗancan da suka gabata in gwamnati ne za ta ɗebo cikin aljihu ta baka min mahabushin daga dukiyoyin da ita gwamnatin take tattarawa to la khulfa wannan kan babu saɓani malami yana wa'azi gwamnati ne mai albashi saboda wa'azin da yake in ya iya wa'azin da gaske to babu laifi amma matsala ana ba shi kuɗi kuma shi bai da karatu wannan kaga abin da yake ci haram ne ko malami na fatawa gwamnati na biyansa ko malami na alƙalanci gwamnati na biyansa ko malami na karantar da yara gwamnati na biyansa wannan la khulfa duk malamai sun ce ya halatta eh sabanin ana magana in mutane ne waɗanda kake wa hidimar su ne za su caji kansu su baka to can za ka ɗora wa'yancan maganganun da sun ka gabata a baya amma dukkansu in gwamnati ne za ta biya ka ba wani abu ƙala turɗushi malam a turɗushi shi ya faɗi wannan magana eh ya ce ba komai ko ba saɓani to wahal ala imamati salati wahal shin ala imamati salati akan limancin sallah da zai dinga ba mutane ta juzu shi ma ya halatta ya ce sai an biya shi an gina masallaci an ce zo ka ba mu sallah ka ce sai an biya ni wasu ce ya halatta an ba ka masallacin ji ba a ce ka zama libabi ka zama kaɗibi ka ce to nawa za ku dinga biya na an gane? ko kuma gwamnati ɗin ta biya shi wasu ka ce bai halatta ba kuma wannan shi ne daidai amma in gwamnati za ta ba shi babu komai kaga gwamnati na ba su wasalisu zance na uku zu sabati wanda ma'abuci tabbatuwa ne fin nafli cewa in a nafila ne ya halatta irin kamar tarawihi su ɗauko ka ka ba su tarawihi ko ta hajjudi da sunan za su biya ka su sun ce ya halatta amma in farilla ne bai halatta ba autu kurahu kai shi ma an ce maka ruhi ne kuma wannan shi ne daidai ita sallah ba a karɓa kuɗi gare ta amma in gwamnati za ta baka ba komai amma su mutanen da za ka dinga ba sallah ta ai kai ma sallan kake yi to kai wa ke biyan ka Allah ke biyan ka to nasu din ma Allah ya biya ka ba shi kenan ba eh wal mashhuru abin da ya zamo mashhuri ga mazhaba ya shahara cewa ita farillan nan in dhamma ma a gairaha in ya haɗa wani aiki wata hidima tare da ba limancin ɗaya yake yi ba akwai wata hidima da kila yana an ɗora mai kula da lokaci kasan shi ma nashi aiki ne mai zaman kansa yana limanci kuma shi ake komawa a bincika dangane da lokaci ko yana limanci yana ladanci ya haɗe biyu e tunan ma a juru nan kan a biya shi saboda wahalar ta yi yawa ko ba haka ba ne irin masallatan da zaka samu shi Allah dani shi allima ne to wannan sai a biya shi ko shi alliman shi yake kula da sharan masallaci da tsaftace shi ko shi alliman shi yake kula da lokutan shigan sallah da sauran wasu dai hidindimu da ake yi to wannan malam yace ma ajuru wannan kan a biya shi wa fi ijarati alal azani to game da karɓar jinga a kan kiran sallah walhaji ko ya karɓi jinga ya yi wa wani aikin haji shi yana son ya yi aikin haji amma bai da lafiyar zuwa ya yi sai ce to wane zo mu yi jinga da kai ka je ka yi min aikin haji a madadina wasu sun ce ya halatta da wancan ladanin da wannan da aka ce ya je ya yi wa wani aikin hajji a biya shi halatta ne wasu kuma sun ce haramun ne e kiran sallah ba a karɓan kuɗi a kansa shi ba aikin hajji da za ka wa wani shi ma ba a karɓa kuɗi a kansa wasalisu zance na uku makaruhani su biyun nan duka an karhanta da kiran sallah da yi wa wani aikin hajji wasu sun ce maka ruhi ne a ba shi kuɗi eh to shi kiran sallah in dai mutanen unguwa ne za su baka a matsayin jinga kuma eh wannan ba ana magana ihsani abinda ko sadaka da za a baka ko kyauta ba a nan ka ce kai sai ka za a baka bisa sharaɗi bisa ka'ida ta yadda an daina bayarwa za ka za ka gudu to shi ake magana to shi wannan in dai gwamnati ce za ta baka babu komi amma bai halatta ka ce mutanen unguwa su dole sai sun biya ka za ka yi ba amma shi aikin haji zance mafi inganci to wannan za ka karbi tunda wahala ce za ka yi za ka bar gidanka ko ba haka ba ka je wata ƙasa ka yi mai aikin haji shi yana nan gida kuma shi da lada eh to in ba ka karbi komai ba ai kaga kai tunda kai ba ka da lada aikin haji tunda ba naka ba ne to kaga kayi bi babu kenan eh to shi yasa a halatta mai ya karbi kuɗin ya fi sauƙi shi albabul rabi ne ina cewa albabul khamis na ɗauka littafin ya kai ƙarshe na ya samu bayan ya yi ma wancan aikin hajji ne sai ya biyo da nashi ke
a bai halatta ba. ai ba aikin hajji one time wannan inda umara ne Eh, shi aikin hajji sau ɗaya ake yi a shekara Eh. kuma ai asali ba a neman wanda bai taɓa yi ba Eh, asali in za ka nemi mutum sai wanda ya riga ya jidda farilla amma wanda bai taɓa yi ba to wannan haramun ne Eh, haramun ne ko da ya eh yi wanda an biya wani ya ta yi aikin hajji shiwa bayi shi wanda bai taɓa yin aikin hajjin ba eh
an kai ba an ka ɗauke shi ya ta yi aikin hajjin eh to ya matsayin aikin hajjin
bai taɓa yi ba kuma an ka ɗauke shi shine mun ka ce bai halatta ba shin aikin hajji in ya riga ya yi shi yaushe
bai san da wannan hajji ba an ka ɗauke to haka za ka cewa kai ku ka ce ya yi bisa jahilci kana ta kwana-kwana to bai yi ba sai ya sake eh na'am wanda ya biya kuɗin shi zai sake aiki eh wanda ya wa shi bai yi ba da ya ba sai ya sake neman wani tunda asali ai ya yi tambaya ko to bai tambaya ba saboda haka ya- ya cutar da kai ne ya kashe- ya kashe kuɗi ne a banza shi ma wancan kawai ya ga ginonin makka da madina Shi ma bai- shi ma bai da lada eh ya ci kaza kawai ya dawo na'am eh yanzu zamanin da ake ciki Eh.
mutane suna gayyata a yi musu muhadara eh ko kuma a yi wa'azi na aure eh ko su isko ka su ce ila wani su su yi musu alhali akwai wani malami a gari eh ne na halatta mutum ya ce sai an biya shi
a bai halatta eh shi ma wa'azi bai halatta sai dai ya je ya yi abinda suka ba shi na sadaka ko kyauta ya karbi abin shi amma ya ce zai yi jinga da su shi ba wa'azi ai karantarwa ne eh to baya halatta ko da ko akwai wani eh saboda ah, shi wa'azi yana da bambanci duk da yana dan da bambanci da karantarwa irin wannan an gani eh saboda kaga a mutum a karantar da shi ya zama malami haka ne sosai ba wajibi ba ne an so ne an so ne ka gane? to shi ne malamai suka ce wannan babu kobi shi daban ne amma harkar wa'azi kuma mutane suna da bukatuwa da abin da za a yi musu nasiha to nan ba a cewa sai an biya su eh wannan ba daidai ba ne eh kuskure ne amma za su iya baka kyauta ko sadaka a iyayensu amma a ce a yi janga ko da akwai wani to wannan kuskure ne
kamar yadda mun taɓa gayyatar wasu su ɗaya mana irin haka da nema wani ba sun gaji sai an tura musu kuɗin shan mai da na jirgi ko sana Eh, to musu kuɗin mai in talakawa ne ba su da zarafi ba- babu komai a to ba su kyauta ba eh amma yanzu ko ba ko ba kai tsaye ne da ake sa ba eh amma aka ji an ce in kana son ka ɗauko malam wani eh tsakanin miliyan ɗaya to kaga ya miliyan biyu ya zan jinga kenan ya zamo ya zamo duk jinga duk wannan kurakurai ne bai halatta ba fil asli eh amma in malami talaka ne bai da komi kuma inda zaina dole sai an kashe kuɗi eh, wannan ba laifi ba ne ya ce to a biya masa kuɗin ka tun da bai da Eh, amma in yana da bai halatta ya ce ba sai ya cire cikin kuɗin shi ya yi in ya ji ya yi don Allah dama aikin Allah ne ya yi in bai samu ba kuma shi kenan wa ajaruhu ala Allah eh bai yi asara ba
don wata laya muhallin walima ta mata da ake yi a zamanin da eh ta yi in mace za ta yi aure sai ta gaici malamai shi ne kawai wannan fashion ɗaya ne ai ba addini ba ne fashion ne kawai tunda mafi yawa su da suke gayyatocin gayyatan walibomin ba suna gayyata na don a haɗa musu gaskiya su yi aiki da ita ba. Fa- fashion ne kawai eh eh, an gama kuma a jiya abu shi ne ai an riga an saba wannan bai da wata fa'ida a addinin yayi ne kawai wancan an mata ni ma sai an mun shi ne kawai bai da wata fa'ida wannan eh saboda su ba suna gayyata na dan su amfana da wa'azin ba wasu ma sai a zo a ita wa'azi ba sa ma saurare ba fita ta musulunci da sauransu abubuwa dai ga su
kuma abin ya zama malam kamar wata fariya ma Eh, cewa abokin wata malam wani abinda da ya kamata a ci gaba da yi musu tambihi din eh in sun nema din sai a yi musu bayani to ga tsarin addini eh dole a yi kokari a kula da fitowar mata cikin sutura sannan a ba da hankali wajen saurare sauransu in sun yarda kaga sai a je a yi musu eh to abin da ya kamata kenan tun da an ka ce a daina sauraron su kuma za su je su bi yan kalca da yara kaga ai bi babu eh to an gayyace ka sai ka ce to ga tsarin akwai kurakure bisa yadda ma haka ana gudanar da abubuwa amma wajibi ne a gyara eh saboda haka a gyara kaza a gyara kaza a gyara kaza in kun yadda sharaɗi ne shikenan za a je a yi Eh, in suka saba ka kana iya rufewa sai ka tafiya ka in ka ga ba sa saurare to da me ya amfanin wa'azi in ba za a saurara ba So, Allah ya kyauta albabul khamis babi na biyar wancan albabul rabi ne an ka kammala fi ma ya ta'allaku bi ahwali hamilil qur'an kuma yana da alaka da hafizin qur'ani حامله المؤمن كالأترج طيب طعم ريحه ذو أرج والخال منه تمرة ومنفجر مع حمله الريحان غيره الصبر بيت به يقرأ فالمعمور والخال عن قرآنه مهجور a sheku abdullahi ya ce wannan fas- babi yana magana akan abin da yake da alaka da hali ha- ahwal na mahaddata ƙur'ani tunda kowa a da dalilin da yasa ya haddace ƙur'ani da kuma tasirin da har da za ta haifan masa to shi yasa sai malamai suka kakkasa su gida-gida hamiluhu wanda yake ɗauke da ƙur'ani almuminu kuma yana mumini musulmi kenan ba kafuri ba to misali shi kal uturujji kaman ga wasani wasu na cewa aful to misali shi kaman ga wasani wanda ga wasa ita tana da abubuwa guda biyu akwai ƙanshi mai daɗi sannan akwai ɗanɗano mai kyau Eh, ko baka ci ba za ka ji ƙamshinta yana tashi in kuma ka ci kuma za ka ji daɗi to mumini wanda yake mahaddacin ƙur'ani to haka yake in ka gan shi a zahiri za ka ga hasken ayoyin ƙur'ani suna suna ƙyalƙyali in kuma ka yi mu'amala da shi to za ka ga kamar ka yi mu'amala da annabi saboda gaba ɗaya a hawaluhu alƙur'an na'am Eh. to wannan shi an malamin Allah Eh. Eh, duk abin da zai yi shi ƙur'ani ne kawai Eh, ba zai taɓa ya zo maka da wata ɗabi'a ko wani hali wanda ya saba mu koyarwar ƙur'ani ba to haka yake shi ne mala ya ce fayibu fa'amin ita ga wasa tana da daɗin ɗanɗano rihuhu kuma ƙanshinta zu araji ma'abuci tashi ne za ka ga yana tashi Eh, yana tashi sama wal khali ai wal mu'minul khali minhu amma muminin da shi kuma bai da komi na ƙur'ani yamti yake to tamratun kamar busasshen dabino ne Eh, ga daɗi wajen ci wajen ɗanɗano amma ba ba ƙanshi to haka yake an gane yawwa to mumini wanda bai da ƙur'ani kenan saboda haka in ka zo kai mu'amala da shi to ba za ka samu damuwa ba dangane da mu'amala da shi saboda wannan imanin da yake tare da shi imanin shi zai katangance shi da ya cuce ka ko ya zage ka ko ya ci amananka ko ya baka munafunci amma kuma a zahiri babu wani haske tare da shi Eh, bai da wani kyalkyali na haske bai da wani kwarjini hmm? saɓanin shi wancan na farkon Eh, za a ga da ya zo da wuri kowa na girmama shi saboda wannan haiba ɗin wannan kwarjinin yana bayyana Eh, wa man fajar shi kuma muminin da ya haddace ƙur'ani amma kuma fajiri ne yana keta ayoyin Allah Eh, alaramma ne amma kuma fasiki ma'a hamlihi tare da haddace ƙur'ani to an raihanu kamar turare yake na raihanu Mm, ga ƙanshi amma kuma baya da daɗi in ka ci sai ka ɓata fuska Eh, ka gwada sa turare ga harshe ka eh amma kuma da ka aje sai ka jibi Eh, to haka mugun alaranmu yake in yana nesa ka hange shi sai ka ce kai ga malamin Allah can Eh, amma da ka kusance shi ka yi mu'amala da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh gara ba ka yi mu'amala da jahili Eh, yadda zai yi ma munafunci ya yi ma kulle-kulle ya cutar da kai ya yi abubuwa da yawa saboda shi ba ƙur'ani yake bi ba Eh. kawai shi abin da ya ɗauka ya iya karatun ƙur'ani kuma shi kenan a san ya iya Eh, amma duk wani ladabi na alƙur'ani bai bi duk wata doka ta ƙur'ani bai bi duk wasu halaye da ake bukata sai alaramma yana da su shi bai da su Eh, to wannan misalin shi misalin turare eh in kana son kyalkyali kan to zaka kalle shi amma in ka kusance shi ce zaka yi alaka da shi to zaka sha wahala Mm. zaka ce ai duk alarmomin ma yan iska ne Mm? to gairuhu fasiki shi kuma wanda bai da ƙur'anin asabir asabar to shi kuma kamar guna shanu yake Eh, ba ƙanshi ko ba daɗi mun san guna shanu ko? Eh, asabru haƙuri ko? yawa asabru yakan zo haƙuri juriya yakan zo kuma da ma'anar guna shanu Mm. to haka wanda yake jahili bai da komi na alkurani kuma ga haɗin iska shi bai da kyan gani bai da daɗin mu'amala Eh. baitun gidan da bihi yuqra'ul ake karanta qur'ani falma amuru to abin rayawa ne mala'iku sukan raya wannan gidan duk gidan da ake yawan tilawa saboda Allah to koyo shi mala'iku na nan zagaye da gidan su ma wajen inda ake karanta alkur'ani inda ana karatu daidai to mala'iku na sauka wuri walhali gidan da ya wofinta an ƙur'anihi daga karanta alkur'ani mahajuru to to mala'iku na kaurace masa Mm, ana maganin mala'ikun rahama eh ba za su kusanci irin wayannan gidajen ba saboda karka ce kai karanta ƙur'ani kawai sai a sallah ko in za a yi wa'azi ko za a yi musabaka da sauransu amma kai ba za ka karanta ƙur'ani saboda Allah ba to mala'ikun rahama ba za su sauka a gidanka ba faslun قارعه على الأدالة احملي ما لم يبن جره وإلا فعملي إياكم وحامل القرآن كثيره قليله سيان إن جهل الفقه يقال جاهل والقارئ الممدوه فهو الآمل لم يجز لم يجز السؤال بالقرآن وجاء لا تعطوهم للآن ولم يجز لجاهل المعاني أن يقتفي أدعية القرآن وجاز أخلطه بلهمي ودمي ونحوه كعظمي أو أد- أو أدمي ونحوه كأعظم أو أدم فصل أي هذا فصل قارئه mahaddacin alƙur'ani makarancin alƙur'ani in ka gan shi ko baka taba gani ne ba sai wannan lokaci to ihmil ka ɗauke shi alal adalati cewa mutumin kirki ne adili ne eh saboda haka a ƙa'ida aka zo ma alƙali da mutum ya bayar da shaida sai aka ce da shi ai hafizin ƙur'ani ne makarancin alƙur'ani ne to ba a binciken ad- adalarsa a nan wannan har da ita ce taskiyarsa shi kenan za a ɗauka haza huwal asulu in ka ga alaran ma to adili ne malamin allah ne bai ƙarya bai cin amana bai fasikanci duk wani abu wanda ƙur'ani ya hana bai yi haza huwal aslu Eh, duk wanda har ganshi da ƙur'ani saɓanin haka to wannan ba ya sauka akan asali Eh, ya saka wata riga Eh, to wannan Eh, saboda haka malami shi ɗaya da wannan saboda shi musulunci Ah, yana kallon cewa a ce abu ne mai wahala a ce mutum ya haddace ƙur'ani kuma ya zama mutumin banza haɓa ai bai kamata ba to in ƙur'ani bai shirya da kai mina na zai shirya da kai Hmm? malam ya bin jarhun amma fa in wani abu bai bayyana na suka gare shi ba alaramma ne amma an ka ce yana shaye-shaye ko yana neman mata ko yana cin amana in ya karbi kudinka bai biya in haƙƙinka ya biyo ta hannunsa bai zu- bai zuwa gare ka to haza jarhun jarhi ne ga alaram Eh, ko an ba shi wani abu an ka ce ya raba ma mutane bai sai ya bawa da ya bawa ne saura ya sa aliju Eh. to wannan ba malamin Allah ba ne in ka wannan ya bayyana to ba za a aiki da haddar ƙur'aninsa ba don bai bi ƙur'anin ba malamin ƙur'ani bai cin amana ƙarya ne sai dai in ba da ƙur'ani zai aiki ba an gane to shi ne wa'illa in kuma wani abu ya bayyana na suka fa'amali to wannan suka wannan illar sai ka yi aiki da ita ƙyaliwancin ƙur'anin nashi ba a kan shi yake ba kawai ya riƙe ƙur'ani ne saboda neman abin duniya an gane yauwa to wannan shi ne amma asali asali to abin da ake so ga malami kenan ka ɗauke shi cewa adali ne mutum ne ya zo sai kuka fahimci cewa mahaddacin ƙur'ani ne amma ba ku san shi ba to za ku ɗauka mutumin kirki ne fil asal sai in wani abu ya bayyana gare ku kila can can can kuna magana sai kun gaji ya fesa ƙarya an samu matsala Allah rama bai ƙarya ba saboda ƙur'ani ya hana ƙarya hmm? to iyakumu mala ya ce ina muku kashedi wa hamilal ƙur'ani da cutar da mahaddacin ƙur'ani duk wanda an ka ce mahaddacin ƙur'ani ne to ka kiyaye kanka da cutar da shi ko aibanta shi ko zaluntarsa ko ƙulla masa wani makirci Mm, kai hattara Allah ba zai barka ba kuma a wannan babin kasiruhu da wanda ya haddace mai yawa ƙaliluhu da wanda ya haddace kaɗan siyani duk ɗaya suke Na'am.
da mai hizo ashirin da mai hizo talatin duk ɗaya suke da mai arba'in da mai goma wajen girmama su da rashin cutar da su duka ɗaya ne. saboda kowane yana ɗauke da maganar Allah an gane yawa ba wai sai wanda ya haddace kwamfili ba sai gangaren ba Eh, ko hizo goma ga mutum na kwarai to wajibi ne ka girmama shi kuma kaka cutar da shi Ah. eh Mm. in jahilal fiqiha to wai ana ta cewa makaranci makaranci hamilu shin wa ake nufi Na'am.
sai ce to in jahilal fiqiha in alaran ya jahilci fiqihu to yuqalu jahilun za a ce alaran ma jahili za ku ja wani lokaci mukan faɗi haka to alaran ma ne jahili saboda bai san fiqihu bai san ma'ana abin da yake karanta jahili ne Eh, ƙur'ani kan kamar yanzu an ga sauke shi akwai murya akwai komai Eh, to amma jahili ne matsalolin alwala ma ba zai iya walwale maka su ba bale matsalolin sallah eh bale azumi zakka aikin hajji da sauransu Eh. to duk har da sa komi karfinta jahili ne kuma haka a sunansa yuqalu eh karka ce mai malami kace mai malami kai ƙarya saboda haka alaran maka tashi tsaye kai karatu kuma wal qari'u alaran man da almamduhu kaje ana yaba a nasoshi wa huwa al'amilu mai fa aiki da qur'anin duk alaran man da bai aiki da qur'ani to bai shiga cikin falaloli da yabo da ake yi a qur'ani ko a sunna bai ciki mm nasu khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama to fa ana magana mai aiki da ƙur'anin ba na fatar an gane in ka haddace ƙur'ani ba ka aiki da shi wannan bai san komai ba amma abin da kake na sabo shi ba ya yi to wannan ya fi ka fa ya fi ka daraja Mm. To, abubuwa sai a hankali Mm. yana shiga samun haddace ƙur'ani ba- ba dole ba ne ba sharaɗi ba ne na malami ya zama cikakken malami sai haddace ƙur'ani bisa ga zance mafi inganci Eh, amma wajibi ne ya zan duk wata aya wadda take da alaƙa da hukunci ya santa kuma ya an neme shi ya kawo ta yana iya kawo ta Eh, shi wannan sharaɗi ne na zama malami ko da baka haddace ƙur'anin umuman ba amma ayatul ahkam din nan to dole ka san su kuma ka san ma'anonin su da sauransu kuma an ma fatawa kana iya jayewa kai bayani eh shi wannan dole ne amma ka haddace complete min gilafin ila gilafin to wannan laisa sharban eh illa sifa ce dai haka aka fi da su eh an gane haka aka fi da su ya fi zama kamala ce kana da ma- kana malami ka san fiqh ka san kaza ka san kaza kuma ga qur'ani gaba daya haka aka fi da su lam yajuzu su'alu bil qur'ani to bai halatta ana bara da qur'ani ba Eh, kar kai amfani da qur'ani kana kana bara kana roƙon mutane wannan haramun ne an gane ba a bara da ƙur'ani shi ne as-su'alu roƙo bil ƙur'ani saboda ƙur'anin nan da Allah ya bashi sai ya fake ga ƙur'ani yana yana karɓa kuɗaɗen mutane wannan haramun ne Mm. kai waja'a nassi ma ya zo cewa in alaramma ya zo yana roƙo da ƙur'anin to la tu'tuhum kar ku ba su sadaka lil'ani lokacin da suke wannan roƙon Mm. kuma suka gwama ya shi da ƙur'ani din to ba za a ba su ba an gane? Yau, saboda haka ƙa'ida in ma alaramma ya zo yana bara da ƙur'ani to hana shi ake yi ba za a ba shi ba saboda ya zan ba gare shi eh amma in ya aje ƙur'anin ya shiga wani abin to kana ya ɗauka ka ba shi tun da nan bai fake ga ƙur'anin ba. bai mai da ƙur'ani wasila na ya samu abin da ko ba haka ba ne walam ya juz bai halatta ba li jahilil ma'ani ga wanda ya jahilci ma'anonin ƙur'ani an ya katafi ya dinga bibiyan ada'iyatal ƙur'ani addu'o'in da suka zo a ƙur'ani ya dinga karanta su da sunan wai addu'a yake to shi ma bai halatta ba Eh, irin su rabbana rabbana din nan inda ya jahilci ma'anarta to kai ya karanta ta in ma yana so to ya je ya nemi fassara da nemi bayani saboda gudun kada ya je ya ja addu'a wadda aka yi ga kafirai kuma da sunan shi yana wa kansa irin su rabbi la tazar alal ardi milal kafirina da yara eh shi bai san ma'anarta ba alhali ko ma'anarta kamar yana cewa Allah ka tada duniya kowa ya halaka eh eh tsere alarar momin nan da ke yawan jan abin nan su yi hattara in ba ka san ma'ana aya ba to ko da akwai addu'a ciki kaka jata da suna addu'a sai dai ka garanta da sunan tilawa eh shine al'asuli saboda haka sai wanda ya san ma'anar ayoyin to shi zai iya karantawa amma wajaza ya halatta ga alaran mai yayi irin wannan addu'a ya ce Allahumma ya Allah akhlituhu ka cuɗanya ƙur'ani bi lahami da nama na wa dami da jini na wa nahawuhu ko wata addu'a mai kama da wannan ka azumi kama Allahumma ya Allah akhlituhu bi azumi ka cuɗanya ƙur'ani da ƙasusuwana au adami ko fatan jikina irin wannan addu'a ta halatta da makamancinsu amma dai ya nisanci na ƙur'ani kai ya ja makansa halaka da galiban addu'o'in nan na ƙur'ani in an yi Allah yana karɓa sawa'un alkhairi kan roƙa ko sharri to Allah yana karɓa saboda galibinsu za ka ga annabawa ne suka to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi siffofin wanda ake ɗaukar ƙur'ani daga wajensa ba kowa ake karatun ƙur'ani a wurinsa ba to za a yi bayani akan siffofin shi Kwai tambaya? to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh